وما تخفي الصدور ذاك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدجدد السادوة أولنا يمشي من البركة يمشي من الجمعة عشرين دبير قوة رمضان شكرا تدبو لتري حدود أربعين دبير جرم النبي صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة wanda kuma ya kama mu bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa agajinsa da falalansa da rahmarsa da akwansa Allah ubangiji ta'ala ya karɓi azuminmu da addu'o'inmu marasa lafiya daga cikinmu Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaske Allah ta'ala rahamce su kuma Allah ya sa mu cika da imani sosai da bala'i da fitintunu da suke damun al'ummar musulmi a fadin duniya mu a Najeriya a nan Borno Allah ta'ala ya yi mana Allah ta'ala ya shige mana gaba cikin dukkanin al'amura na duniya Allah ta'ala ya ishe mu damuwar mu duk abin da yake damun mu na duniya ko na lahira Allah ta'ala ya mana maganin sa Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ta'ala biya mana bukatu Allah ta yassara mana al'amura ga baki ɗaya. A ‘yan uwa muna nan muna ci gaba da karatun tafsiri a cikin wannan masallaci na Sinagone Durma wanda yake nan kasuwan shanu. Muna cikin tafsirin Surat At-Tauba. A jiya muna bayani a kamfanin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض lokaci ya gabato mana ba mu karasa bayani ba akan ayoyi yadda muke so insha Allah ta'ala za mu sa alarama ya sake karanta mana ayoyin kuma mu ci gaba daga yadda muka tsaya Allah ta'ala ya taimaka mana na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله ‘yan wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a wannan aya yake kira zuwa ga bayansa musulmi mu'mini yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka siffanta da siffar imani kuka ba da gaskiya ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi istaqaltum ila al-ard malakum me ke faruwa da ku menene ya same ku na matsala ko na damuwa idza qila lakum unfiru fi sabilillah idan aka ga muku cewa ku tashi ku shirya ku kimsa ku fito jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama dan yada kalmar Allah istaqaltum ila al-ardi sai za ku karkata zama a ƙasa ma'ana za ku so ku zonna a ƙasa ku fifita zama a gidaje akan fita da tare da annabi sallallahu alaihi wasallama me yake samun ku ne haka za ku yi araditum bil hayati dunya min al akhirah a yanzu ku yadda da rayuwar duniya kuka fifita ta kuka daukake ta kuka na kun fifita ta akan lahira ai indai haka kuka yi kuskure ne saboda menene saboda fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil ai ita rayuwar duniya ka in aka ce za a goda ta da lahira na lahira dadinta ai dan kankani ne lokaci ne dan kankani shudadde da zai zo ya wuce rayuwar lahira ta fi ta yawa illa tanfiru yu'azzibukum azaban aliman bane ba in dai har kun ki ba za ku fito ba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya dauki wa kansa alƙawari zai azabtar da ku azaba mai tsanani a nan duniya sannan azaban lahira ta fi ta girma kuma wa yastabdil qauman ghayrakum zai canja ku da wata al'umma wadda ba ku ba mana ku idan kuka ki ku bi Allah da manzonsa Allah sai ya dawo da wata al'umma daban wanda ita kuma za ta miƙe wuya ta bi Allah ta bi manzonsa sallallahu alaihi wa sallama kan duk abin da yake so wala tadurruhu shay'a kuma haka din nan ba zai sa ku cuci Allah ta'ala ko ku cuci Annabi sallallahu alaihi wasallam da komai saboda amfanin ibadar ku gare ku ne za ta koma wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wata'ala yana da iko yin komai ba zai gagare sa ba idan kun ki ku bi umarninsa sai ya tafiyar da ku ya yi muku azaba ya dawo da wata al'umma daban kuma ya shiryar da ita ita kuma sai ta bisa wannan yayi kamar fadin Allah ta'ala ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah ta yake cewa ha antum haula ai ga kunan ku nan da ake muku magana tud'auna litunfiqu fi sabilillahi ana kiran ku ne saboda ku ciyar da dukiya saboda yaɗa kalmar Allah amma sai wasu daga cikin ku suna rowa ba za su so ba su ciyar ba za su kwatanta umarnin da aka gaya musu su yi ba to Allah ta'ala yake cewa man yabkhal duk da wanda yayi rowan to ya cuci kansa ne ba wai ya cuci Allah ba saboda in kai alkhairi kai zaka samu dadin wannan alkhairin da kai sa in ko mutum ya shuka sharri to shi zai girbi wannan sharrin wa man yarfahal fa inna ma yabkhalu an nafsi shi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah ta'ala shine mawadaci kuma ku ne talakawa wadda ku ne wanda kuke da bukata daga gare sa shi baya bukatan komai naku wa in tatawallaw amma in kuma ba ku je ba kuka juye baya to yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ta'ala zai iya canja ku da wata al'umma daban ba ko ba thumma la yakunu amsalakum sannan kuma ce al'umma in ta zo ba za ta zama kamar ko ba za ta bi umarnin Allah ta yi duk abin da ake so da ita an gane da kyau to wancan aya da wannan aya duk sun yi kama a wajen fassara shine nan Allah ta'ala yake cewa illa tanfiru idan dai ba za ku fita ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam jiyarin yu'azzibukum azaban aliman Allah ta'ala zai azabtar da ku azaba ne mai tsanani mai radadi a nan duniya da lahira wa yastabdil qauman ghayrakum sannan zai canja ku da wata al'umma daban da ba ku ba wala tadurruhu shay'a ku ba za ku ci Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala na da ikon komai jiya mun yi bayani cewa waɗannan ayoyin guda biyu sun sauko ne lokacin da Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam izinin ya fita yaƙi ya je yaƙi romawa a cikin garinsu ko kuma a cikin ƙasansu a tabuka annabi sallallahu alaihi sallama sai ya yi tanadin haka ya yi shirin haka na tafiya wannan abu ya kasance a shekara ta tara bayan hijira ubangiji ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi sallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga ta'if daga yakin mutanen ta'if yake da su yanzu kuma sai a shirya a je Rome a je Tabuk can inda Hiraqal yake da mulki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin raqal shugaban romawa yana tanadi dan yazo ya afkawa madina da yake to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin shi ya gama tanadin sa yazo mana mu ko mu gama namu mu je masa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da wannan al'amarin babu kuma wani yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar sai yaƙi na taboka annabi ya gaya musu ga inda za su nufa saboda kasancewarsa waje ne mai nisa sannan kuma wannan al'umman da yanzu za a je a yaƙa wata al'umma ce daban al'umma da ta saba da yaƙi tana da tactics tana da dabaru tana da shiri tana da tanadi to sai an shirya mata shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi daga wajen sahabbai kowa ya shirya kowa ya tanadi abin da zai iya baya ga haka kowa ya kawo taimakonsa gwargwado yadda za a iya zai iya saboda a tara gutsuri abinda za a tafi da shi a hanya saboda wannan lokaci ya zo musu ne ana tsananin zafi ana tsananin rana kuma al'umma a wancan lokaci suna fama da wato ainihin rashi a daidai lokacin da an gama tara kayan abinci aka dawo da shi gida ana gani yanzu za a fara moriyarsa saboda wahalar da ta same su a baya din a daidai wannan lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu su shirya za a je jihadi to shine ya zama yana da wahala ga wasu daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shelanta a taimaka kowa abin da zai iya kawo ya kawo annabi yayi musu bishara da rahmar Allah da irin alkhairai da lada da aljanna da za a samu sakamakon duk abin da za su kaddama na alkhairi na gudumawa da taimako sahabbai sai suka watse gida kowa ya je yana kokarin laluba abin da zai iya ya bayar na taimako sai na Abubakar Siddiq kamar da aka ruwaito daga gare sa shi da ya je koma gida gabaki ɗaya dukiyarsa ne daga farko har ƙarshe ba abin da ya bari duk ya ɗauka ya zo da shi ya ƙaddama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya annabin Allah ga abin da abubakar ya mallaka ga kuma abin da zai iya bayar ya banzon Allah ka sani abubakar in yana da abin da ya fi haka da zai kawo shi amma wannan shi ne abin da Allah ya ba shi amma kuma duk dukiyarsa ya kawo ta manzo sallallahu alaihi wasallam yana mamaki ce Abubakar me ka bari a gidanka ne ai ba haka za a yi ba in aka ce sadaka za a kawo taimako za a kawo ba wai ana nufin ka kawo duk abin da ka mallaka ba yace ya manzon Allah duk abin da na mallaka na kawo gidana yara na mata na na bar musu Allah da manzon sa za su ishe ni komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba yana farin ciki sai na umar bin khattab lokacin da ya ji wannan sanarwa na cewa a ji a kawo kowa ya kawo wanda zai iya ya ce yanzu yau na samu dama da zan wuce abubakar da aikata alkhairi to ya koma gidansa sai ya raba dukiyarsa kashe biyu 50-50 ya ce ban yi tsammanin wani zai kawo dukiyarsa 50-50 ba ya zo a guje sai ya ga abubakar ya riga ba da nasa gabaki daya ya ce abubakar ai kai kam kullum sai kana gaba to nan gaba nayi alƙawari ni da bazan yi niyyar da shiga gaban ka ba daga yau na sallama kana gaba na a komai an gane da kyau sai na Uthman ibn Affan a ranar shine yayi abun mamaki saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanadi sojoji duk da za a tafi da su mutane dubu ashirin fita da dubu ashirin mutane aje da su taboka tafiya da ta kai daga madina zuwa taboka an ce tafiyar ta kai wata wata ɗaya ko kwana arba'in kuma ga ana zafin rana ana wannan ana buƙatar tanadi mai kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam ya so rundunan da za ta fita ta zama tana cikin isasshiyar wannan tanadi da taimako da shi yasa ya buƙaci kowa ya kawo nasa ɗin sayyidina Uthman ibn Affan sai zai kalli yanayin da sojojin da za su fita rundunar adadinsu da komai naku sai ce ya manzon Allah ni na ɗauki nauyin mutane dubu goma tafiyansu cinsu da shansu da abin da za su hawa da abin da za su bari a gida da komai nasu dubu goma 50% na wannan mutane ni na ɗauka ya ɗauki dirhamai ya kaddama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam magudaddan kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai su haka ya kawo su haka ya juye su haka ya taba su haka yana farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa tana ƙara haske yana cewa ma darra usmanu ba'da al-yawmi ma fa'al yace usman dai daga yau dai wani abun da zai zo yayi daga daga baya ko na menene ko na laifi ko na zunubi ba zai cuce shi ba daga yau ya samu garantin rahmar Allah ta'ala da afuwar Allah ta'ala da shiga a cikin aljannar Ubangiji ta'ala daga yau an ba wa Usman ibn Affan garanti na cewa babu wani abun da zai cuce shi nan gaba a rayuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya aje Sayyidina Abdurrahman ibn Auf shi yake bin bayan Sayyidina Usman ibn Affan shi ma ya je ya dauki kudade da dukiya da dabbobi da kayan abinci ya zo da su wannan dabba ta bugi wannan wannan ta tsaban yadda aka cika ta da kayan abinci da kayan wannan gutsuri da za a tafi da su garke ne ya kawo na dabbobi da kayan abincin su da komai nasu ya ce ya manzon Allah wannan kuma na Abdurrahman ibn Auf abin da zai iya bayarwa kenan to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rige rige suke yi akan wannan alkhairi har mata ba bar su baya ba har mata suna aiko da abin da za su iya bada wannan na gudumawa har wasu suna bada wannan ainihin dinaransu dan kunnensu ko warwaransu ko wannan khatiminsu zobensu duk dai abin da suke da shi na gulagulai na suna turawa suna aika wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da mu ma za mu iya mu yi na aikin alkhairi an yi ta bayarwa talakawa ma wanda ba za su iya ba kowa ba wanda zai an barsa a baya ba wanda zai ce ni ba ne da shi ba zan kawo komai ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallama har ma wani dabino yake kawo a kwano wani a rabin kwano wani ma ya kawo dabino a tabin hannunsa hannunsa ka kai kawo ya manzon Allah ga abin da ni zan iya bayarwa in ina da abin da yafi haka zan bayar munafikai suna gani suna dubawa idan sun ga mutum ya kawo abu da yawa sai ai damar riya'i ne ba dan Allah ya kawo da ba dan a ce shi yana da shi ne idan mutum ya kawo kadan sun dan wannan kuma yake kawo ne wannan menene wannan shine abun sadaka an ce ka kawo sadaka shine za ka kawo abu kadan ba za ka kawo abu da yawa ba wanda ya kawo da yawa ba zai tsira ba za a ce riya'i wanda ya kawo kadan za a ce da shi wai shi rowa ne abun sa mutanen duniya ne ba yadda za ka yi ka samu ka tsira daga sharrin su in ka yi alkhairi a ce ba ka yi ba an gane da saboda haka in zaka yi abun ka kai abun ka saboda Allah ka nufi Allah ta'ala kadai kada ka damu da mutane da maganar mutane wayan kace mutane ne zaka bi musu ba ka taba yin wani abun alkhairi ba to shine Allah ta'ala yake fada a cikin gaba yake to allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الله تعالى يقول ككلي waɗannan da suke aibata almutawwi'ina masu bada gudamawa ta sadaka ta taimako min almu'minin daga cikin mu'mini a cikin sadaka suna aibata wanda abinda suke kawo din shine abinda za su iya isi walladina la yajiduna illa juhdahum iya abinda za su bayar ne na karfi su shine suka kawo fayaskharuna minhum suna izgilanci da su a ci kalle sa fa an ji ana ba ana bukatan sadaka za a ji ayi jihadi za a yi da sai ka je ka kawo dabino ribabben dabino me za a yi da wannan abunka ka je ka kawo wannan riga me za a yi da rigarka kuna kawai shamata ne Allah ta daga ce fa yaskharuna sakhira Allah minhum bar su kuma Allah ta'ala sai yayi izgilanci da su a gobe kiyama sai ya sa an yi musu dariya a gobe kiyama wala hum azabun alim kuna ganewa da kyau jama'a to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa al'ummar sahabbai sun yi ta rige-rige a wajen taimakawa a cikin wannan abu na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka saboda ya koya wa al'ummansa darasi akwai abubuwa wasu wani abun da zai zo na mu baki ɗayan mu ne wanda ake bukata mu baki ɗayan mu haɗa kai mu taimaka ba za a bar wa mutum ɗaya ba a ce wai sai wane sai wanda yake da shi zai zo yayi wane ne baya son alkhairi wane ne baya son aljanna an gane da kyau saboda haka in wani abu na mu baki ɗaya misali masallaci ne makaranta ce lamiya ce sangaya ce wani abu ne na alkhairi na musulmai ne gabaki da za su amfana da shi to in aka ce ana buƙatar abun alkhairi a ciki bai kamata ba a ce mutum wai ni dan bani da shi ba zan taimaka ba an gane abin da nake nufi wannan alkhairi ne na al'umma gabaki ɗayanta kuma al'umma gabaki ɗayanta tana amfana da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya koya wa al'ummarsa wannan darasi shi yasa ya bude kofa ki kowa ya kawo nasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tokace ba wanda baki da ke komai kankantar abinda mutum yake da shi ya dauka wani ma dabino a cikin tafin hannunsa ne kawai abinda zai iya yayi ne sai annabin Allah wannan shine abinda nake da shi a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ka zuba ki ka aje shi Allah ya baka ladan sa bai ce da shi ba kai miskini ka koma da shi ba an gane da kyau saboda haka wannan shine tarbiya da ya kamata a ce musulmi ya tashi da ita sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shirya tafiya zai je yakin taboka to kamar da muka faɗa lokaci ne wanda ana cikin tsananin zafi da kuma wasu al'amura na rayuwa to sai wasu mutane sun fara ja da baya munafikai da an fara hanyar an kama hanyar tafiya sai sun ki wasu za su kirkiro ƙarya su zuciya annabi ai mu ba za mu iya mu fita ba saboda ga kaza kaza kaza ga uzurin mu gidanmu ba mutane matanmu za mu bar su su kadai wani zai zo ya ce wai mama ta bata da lafiya wani ya ce babana ba shi da lafiya wani ya ce ya manzon Allah mata ta ta yi kusan ta haiku sai ya manzon duk dai suna kirkiro azar to annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo da wani uzuri a ce to ka ko na barka na baka izini ka ko ka je ka zonna duk wanda yake zuwa da izini uzurin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karba yana bari da yawa daga cikin su suka bada uzuri sun zanna wasu ba su da uzuri wasu tafi ba to haka dai an Allah ya kaddara wannan tafiya aka je yaki na taboka wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar su ka'ab ibn malik da hilal ibn umayya da marara ibn rabi' wanda Allah ta ya kawo kissan su daga baya wa ala thalathati alladhina qulibu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum zuwa dai karshe waɗannan guda uku su ma ba su fita ba ba su je wannan yaki ba kuma da sun yi niyyar tafiya amma sai kawai wani abu ne na duniya ba rabon su tafi ba musamman shi Ka'ab yana ba da labari yake ban taba shirya ba wani abu wani yaki dan tafi kamar wannan yaki yake har na tanadi wato da ababen hawa dabbobi guda biyu na shirya su ɗaya yana wada ɗaya kuma dan ba da shi taimako na shirya abinci komai da komai amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a zo gobe za a tafi washe gari mutane sun taru za su tafi ni na ce ba damuwa ai taboka hanyar taboka sananne ne zan iya bin su ko daga baya bayan awa ɗaya zan iya kama hanya in tafi sai mutane sun kama hanya ban ban fitar ban kama hanya da su ba ga kuma ina da tanadi sai na sai nauyin jiki ya kama ni ina cewa an jima zan bi su an jima zan bi su an jima zan bi su to haka dai har tawagan ta yi nisa ta bar ni an yi nisa aka tafi sai nake to yanzu ko na tafi ma ina zan same su to kawai dai bari in jira annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo shi kansa yana yin da na sani game da yadda wannan nauyin jiki da yazo ya kama shi amma har har har yana rantsewa ina ce ban taba yin niyan wani yaki zan fita a ciki kamar wannan yaki amma kawai tsautsai Allah ya kaddara ban tafi ba to akwai abokansa da suke irin wannan su ma su guda biyu Hilal da Marara ba su tafi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya je yaki ya kammala da yazo zai shigo Madina yake ga wa sabbaki duk mutumin da bai fito tare da mu ba ban ba ku izini ku yi masa magana ba sai in ni na ba da izini ku yi masa magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo al'adansa in yazo daga tafiya yana wucewa masallaci yayi sallah sannan ya zonna ya yi sallama da mutane sai ya shiga gidansa to rancen ma haka ya zonna a masallaci ya yi sallah sai mutane sun fara zuwa masa to sai waɗanda ba su tafi yaƙi ba sun suna ba da uzurinsu ya manzon Allah ai ba mu tafi ba saboda ga wannan uzuri ya shiga gaban mu ya annabin Allah dan Allah kai mana haƙuri kai mana addu'a kai mana afwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yafe ku ku tafi duk wanda ya zo da uzuri yayi ƙarya ya ranzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban uzurinsa yana karban zahirinsa yana barbaɗaninsa ga Allah shi yasa Allah ta'ala daga baya zamu karanta afa Allahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lama al-kadibin dan me yasa ka karbi uzurin su dan saboda sun yi ma rantsuwa ne ai wayannan kan rantsuwa a banza ai al'adar su ne yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs an gane abun da nake nufi to kowa yana kawo uzurin sa na ƙarya annabi yana karba daga cikin munafikai sai waɗannan guda uku su Hilal da Ka'ab da Marara suka dawo ka'ab yake ya annabin Allah na ji abin da bayin Allah sun faɗa maka wasu suna maka rantsuwa kana karɓa kana barin al'amarin su da Allah sai ce ya manzon Allah wallahi wallahi zan iya na kirkiro maka ƙarya saboda ka yarda da ni kuma in rantsa kai ka karɓa ka yarda yace amma ina tsoro in nayi maka ƙarya Allah zai fallasa ni kuma ya annabin Allah kai annabin Allah ne matsayinka a waje na ya fi na tsaya nayi maka ƙarya ni kan wallahi bani da uzurin da zan faɗa maka ya hana ni tafiya kawai tsotsai na ya manzon Allah nayi niyya na tafi sai nayi nauyin jiki ina cewa an ji mazambe ko an ji mazambe ko har an ji an wuce ni ba ni da uzuri ya manzon Allah shi wannan ya faɗi gaskiya ne sai can ma abokansa guda biyu marara da hilal su irin abin da ya faɗa sun sun faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɓata rai akan su ya juye fuska yace ku tashi ku bar mun waje abin da ya faɗa musu ku tashi ku bar mun waje ka tashi annabi ya kiyaye kula da su yace wa jama'a yace wa sahabbai waɗannan guda uku daga yau kada kowa ya musu magana takunkumi aka aza musu ba wanda yake musu magana har tsawon kwanaki hamsin cif an yi gaba da su malamai suka ce wannan ita ce gaban da ta halatta a cikin addinin musulunci in ba ka yi gaba ba ta halatta ba annabi ya hana mutum ya yi wa ɗan uwansa musulmi gaba na tsawon kwana uku bai masa magana ba amma wayannan kwana hamsin kuma wane ne yake kar a yi musu magana manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce gaba ta halatta idan mutum yana sabawa Allah yayi abinda ya sabawa Allah da shi ba dan kanka ba kana cewa yazo yayi sallah danka ne kaninka ne almajirinka ne kana ce kullun yazo sallah cikin masallaci tare da jama'a baya zuwa sallah baya zo yayi kai masa wa'azi ya ki ya dauka kai fada ya ki ya dauka to in ka dauki hutu daga masa magana ba kai laifi ba anan zaka iya ka dauke masa fuska ko tsawon kwana nawa wata daya wata biyu ko ma nawa har zuwa lokacin da zai shiga tsaitsayinsa ya gane kurensa ya tuba sannan ka daga wannan takunkumi daga gare sa ya halatta ba ka yi domin kanka ba ka yi domin Allah baya zuwa sallah misali baya yin azumi baya karatu kullun kana so yaje makaranta baya zuwa yazo karatun allo baya zuwa ya haddace qur'ani baya so yaje karatun ilimi baya so ko ba abun da ya hana shi kawai dai neman tsiya ne to wannan idan ka bata rai a kansa ka hana masa magana kwaki kai masa magana ka sa sauran ƴaƴanka a cikin gida ce to kaga dan uwanku nan kuna gani ina ce je karatu baya zuwa ina ce makaranta baya zuwa ina ce zo sallah to daga yau ni baban ku nayi fushi a kansa ko ma wanda yake jin magana na daga yau kare masa magana kala za ishe shi in yana shiga gida yana fita ba wanda yake kula da shi abinci ba za a hana shi ba ga abinci a zo kawo amma ya zo yana magana abinci a cikin abinci ba wanda zai kula da shi to dole hankalinsa zai zo wannan ya fi ladabi ne da biyayya tarbiya ne zai sa mutum ya canja irin halayensa an gane abin da nake nufi inda za a yi wa mutane a cikin gida uba zai wa ƴaƴansa malami zai wa almajiransa yaya zai wa kannansa wannan mene irin wannan tarbiya in suka saba wa Allah ana bata rai akan su abubuwa da yawa za su jaro amma galibi mu muna faɗa ne idan ba yi mana mu ba an gane da kyau amma ba za mu damu ba in aka saba wa Allah an gane da kyau to wannan bai halatta ba to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗannan mutane guda uku sabai ke kwana 50 kar ai musu magana har Allah ta'ala yana ba da labarin siffar suke hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatuba har zuwa lokacin da kasan nan da fa'inta ta yi musu matsi sosai ai wani lokacin mutum zai shiga wata damuwa sai ji ko ya shiga gida kamar bai shiga ba sai komai ya matsa masa an gane daga to haka su wannan suke in ka kana karanta kansu su zaka yi mamaki ka dubi riyadus salihin kar ma ka je nisa a cikin riyadus salihin a cikin kitabut tauba zaka tarar da wannan hadisi yana da fadi sosai na kasa wayannan bayin Allah daga nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya karbi tuban su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yafe musu to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana wato zargin munafikai wanda aka ce su fito wannan yaki sun kifa su fito ba Allah ta dake to ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض يا قوم مؤمنين me yake faruwa da ku ne idan aka ce da ku ku fito yaki saboda yada kalmar Allah sai istaqaltum ila sai ku karkata ku so zama a kasa ku so zama a gida ba za ku so ku fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faru da ku yanzu araditum bil hayati dunya min al akhirah kun so duniyan ne kuka fifita ta saboda lahira ita ta yarda da ku ita ku ta burge ku shi yasa kun ji ba ku bi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to inda haka ai kun yi abun banza aikin banza kuka yi fama mata'ul hayati dunya fil akhirah ai rayuwar duniyan nan babu ita a game da lahira ina kace za a a hada su a goda su a ga wadda tafi ai rayuwar duniya cikin lahira wani dan kankanin abu ne ba komai bane kamar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi na Imam Ahmad ibn Hanbal Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع yake cewa duniya misalinta a cikin lahira kana so ka gode yawan lahira da irin yadda duniya take ba komai ba kamar misalin ɗayan ku ya sa ya tsantsa sababa na sallallahu alaihi nuna wannan yatsa yake ya sa wannan ya tsantsa sababa karama din nan a cikin babban teku ya sata haka ya cire ta me zai rage wannan tekun zai iya rage shi ne da wani abu to wannan duniyan ne fa duk yadda mutum ya samu daga jikinta ya same ta ya dandane ta ya ji daɗinta to kamar wannan yatsan ne aka sata a cikin ruwa aka cire ta to har lahiran ta fi ta girma lahiran ta fi ta yawa Allah ta'ala ba mu lahira fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil illa abuna dan kankane ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya masala shi a cikin wani hadisi rayuwar duniya ga baki ɗayanta da daɗin da yake cikin lahira wato duniyan ga baki ɗaya kamar wato bacci ne na mutumin da in ya yi bacci baya daɗewa bacci na minti biyar minti goma ƙailulansa kenan ya ɗan yi wannan baccin nan kaɗan ya ɗana daɗin baccinsa a cikin wannan minti biyar ɗin nan daga nan ya farka sauran awanninsa rayuwarsa gabaki ɗaya a farke to wannan ita ce duniya ba ta wuce baccin minti biyar ba an gane abin da nake nufi fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru in har bara ku fita ba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yastabdil qauman ghayrakum to kusani fa Allah ta'ala zai canja wata al'umma daban ba ko ba in ku kun ci kun ki ku bi annabi sallallahu alaihi wa sallama to kar ku ce ku ne kadai al'umma a'a Allah ta'ala sai ya tafiyar da ku ya dawo da wata al'umma daban yastabdil qauman ghayrakum illa tanfiru yu'adhibkum azaban aliman in ba ku fito ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai ya yi muku azaba mai tsanani malamai suka ce wannan azaba mai tsanani yana iya faruwa a duniya kuma ana iya yin sa a lahira a duniya idan kun ki ba ku bi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai ya kaskanta ku aje muku kaskanci da wulakanci ya dauke wannan wato ai akwar jini daga jikinku ku zama al'umma ce wanda bata da kurjini al'umma ce da bata da karfi al'umma ce da bata da alqibla sannan kuma lahira kuma Allah ta'ala abin da ya tana da yafi haka sannan kuma ya canja ku da wata al'umma da ba ku ba wanda ta fi ku imani sayyidina Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yana cewa idan ku sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kun ki ku saurari Annabi ba ku bi sa ba Allah yana iya canza ku da tabi'ai sai ya tafiyar da ku ya kawo tabi'ai wanda sun zo bayan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo da waɗannan tabi'a gurin ku su kuma sai su bi Allah fiye da ku kuma ma zalika ala Allah bi aziz ba zai gagari Allah ba in ya so yayi wannan an gane da kyau a wata riwaya wani yana waqata da ibn da'ama yana cewa abunda yake nufi da yastabdir qauman ghayrakum in ku sahabbai na Makka da Madina kun iku bi Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana iya canza ku ya dawo da mutanen Yaman mutanen Yaman saboda su suke makwabta da ku sai Allah ta'ala ya dau ya canja imani da musulunci ya je musu can su kuma sai su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa biyayya fiye da yadda ku ƴan Madina da Makka kuke masa ko duk Allah ta'ala iya so yayi wannan zai iya yayi shi wa yastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu shay'a ba za ku cuci Allah ta'ala da komai ba kanku ne za ku cuta saboda imanin ku ibadarku tauhidinku karatunku sadakanku komai naku na kyawawan ayyukanku zai yi muku kuɗin ne amfani ba wai Allah ba Allah ta'ala la tadurruhu al-ma'siyah wa la tanfa'uhu at-ta'ah sabo ba zai cutar da Allah ba haka ma biyayya ba zai ƙara wa Allah ta'ala komai ba sabo sai dai ya cutar da mai shi haka kuma aikin alkhairi sai dai amfani mai shi Allah ta'ala huwa al-ghaniyyu al-hamid wallahu wa la tadruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah tabaaraka wa ta'ala na da iko akan komai to sai aya ta gaba illa tansuruhu bismillah
illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ما شاء الله daga nan ubangiji subhanahu wataala ya sake ƙara bayani cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah malamai suka ce in innan shartiya shart nata jawabinsa mahzuf aka shafe jawabin abinda ya kaddara wannan jawabi shine fadansa cewa faqad nasarahu Allah amma jawabin ya shiga ne a cikin faqad nasarahu Allah ai illa tansuruhu fasayansuruhu Allah wa qad nasarahu Allah asalin tarkibin haka zai kasance an gane da kyau to amma sai aka shafe jumlar fasayansuruhu Allah an yi iktifa'i da faqad nasarahu Allah Allah ta yake cewa illa tansuruhu in dai har ba za ku yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama nasara ba ba za ku kare shi ba faqad nasarahu Allah to ai Allah ta'ala yayi alƙawarin Allah yayi masa nasara a baya kuma a gaba ma Allah ta'ala zai masa nasara kamar yadda yayi masa nasara a baya ya kare shi to kuma a gaba ma Allah ta'ala zai kare kare shi saboda haka ku sani fa ku idan kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya kuka mara masa baya kuka taimaka wa kanku ne amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah shine mai kara masa mai kare masa komai illa tansuruhu in har ba za ku masa nasara ba ba za ku kare shi ba to fa sayansuruhu Allah to tabbas Allah ubangijinsa ta'ala shi zai masa nasara shi zai kare shi kamar yadda ya yi masa nasara ya kare shi a baya an gane da kyau a nan dukkanin malaman tafsiri sun yi ittifaƙi akan cewa illa tansuruhu wannan zamir din nan zai koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma idan ka dubi siyarin ayoyin babu inda aka yi zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ambace shi balle a kawo masa zamiri ita kuma ka'idar damiri a larabci damiri ba zai zo ba sai in an ambaci ismin zahiri a baya farko sai ka ambaci suna zahiri sannan ka kawo masa damiri saboda damiri ya ƙara fassara shi to amma anan babu inda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da aka ambaci damiri ina ne ismu zahiri yake shine malaman suka ce abinda yasa ba a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama ba a zahiri ai gabaki daya qur'ani ambaton annabi ne ai qur'ani daga farkon sa har karshen sa ambato ne na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata aya babu wata jumla da zaka karanta ta a cikin alqur'ani mai girma face da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ambace shi ba a cikin ta shi aka sokar masa shi kuma damirai nan ba a cikin alkur'ani mai girma ilaika alaika minka laka a cikin alkur'ani ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a iya lissafa su ba saboda haka ka'ida na cewa ad-damir la ya'udu illa ila mazkur fa huwa illa ila ismin zahir wannan fil ghalib ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam azharu min ash-shams fi duhaha dalili da haka wannan zamiri zai koma gare sa babu shakka illa tanfuruhu idan har ba za ku ba sa kariya ba shi annabi sallallahu alaihi wasallama in yake muku ku fito ku zo mu je jihadi ba za ku fito ba istaqaltum ala al-ardi kuna gani idan kuka bisa kamar za ku za ku ba sa nasara ne idan ba ku bisa ba ko ba zai ci nasara ba haka kuke tsammanin ku sani fa ko kun bisa ko ba ku bisa ba faqad nasarahu Allah Allah ubangijinsa ta'ala ya ba ta nasara kuma zai ba ta nasara kamar yadda ya ba ta nasara a baya haka ma a gaba zai dinga ba ta nasara sai Allah ta'ala ya buga misali daga cikin wuraren da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama nasara tun kafin su waɗannan da aka ce su fito jihadi ba su dawo ba sai Allah ya bada misali lokacin da kafiran Makka suka hada makirci a kansa akan za su kashe shi ko za su tsare shi ko za su kore shi daga kasansa Allah ta'ala sai yayi masa kariya ya ba sa izini ya ba sa dama ya fita daga Makka ya je Madina kuma Allah ta'ala sai ya kare shi iz akhrajahu alladhina kafaru ku sani fa Allah ta'ala ya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama nasara a lokacin da kafuran makka suka fitar da shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama daga gidansa daga garinsa lokacin da ya kasance saniyat naini shi daya cikon daya sun zama biyu shine saniyat naini daya ya cika daya zama menene biyu shine ma'ana saniyat naini to biyu da abokinsa lokacin da aka fitar da shi daga garinsa sai ya nufi abokinsa sai na abubakar siddiq sai suka nufi madina iz akhrajahu alladhina kafaru thani isnain in huma fil ghar kuma a yayin da sun kasance waɗannan guda biyu suna cikin kogon dutse ramin nan na kogon dutse da yake sama na na gharu sau nan lokacin da sun shiga ciki Allah ta'ala ya kare su ya satirke su kuma ya ba su nasara إذ يقول لصاحبه لوكتين ده يكسنشي شي النبي صلى الله عليه وسلم يكي جايا وأبوكين زمان سا أبوكين سا شين سنة أبو بكر الصديق يكي شي مشا يكي جايا متى لا تحزن كدك كدك باتري كدك سامو داموا إن الله معنا للي الله تعالى ينا تاردمو فأنزل الله سكينته عليه نندنا الله تعالى يسوكر sakina ma'ana kwanciyar hankali da natsuwa da agaji da taimako a gare sa shi sai na abubakar ko shi manzo sallallahu alaihi wasallama kamar da zamu zo kara bayani wa ayyadahu bi junudin lam tarauha kuma Allah ta'ala ya karfafe shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam da wata runduna a tare da shi tana taimaka masa amma ba kwa ganin ta da idon ku ko mutane wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla Allah ta'ala sai ya sanya kalmar kafirci ta kasance ita ce ta ƙasa sai Allah ya sanya kalmar musulunci ta kasance ita ce a sama Allah ya kaskantar da kalmar kafirci a ƙasa ya ɗaukaka kalmar musulunci kalmar la ilaha illallah a sama wallahu azizun hakim Allah ta'ala ya kasance shine mabuwaye kuma shine mai hikma malaman tafsiri suka ce wannan aya tana ba da labari game da ƙissa ta hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar makka ya je madina Allah ta'ala yake goranta wa sahabbai yake nuna yake gaya musu in kurba ku taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah zai taimake shi kamar yadda ya taimake shi a baya kuma zai ƙara taimakansa a gaba ku tuno mana lokacin da mushrikan makka sun hada kai a kansa sun fitar da shi daga garinsa ta makka ya nufi madina me Allah ta'ala bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne ya fito da gari ya nufi sayyidina Abubakar Siddiq sai suka je madina a hanyar su menene bai faru ba wace kariya ce Allah ta'ala bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan waqi'a kamar yadda za ku karanta ko an karanta ta a cikin littattafai na sira za ku tarar Allah ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama izinin hijira daga lokacin da Qurayshawa suka hadu a Darun Nadwa suka yi mitin a kansa kamar da muka karanta a baya wa idan qurbika alladhina kafaru li yuthbitu aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yanquruna wa yanquru Allah wallahu khairul makirin duk da cewa a baya ba mu ba da wannan kissa ba saboda dama na bari idan muka dawo wannan da suka gama wannan shawarwarin su Allah ta'ala sai ya aika mala'ika Jibril yake masa ka gaya wa annabi lokacin barin sa Makka yayi ya bar Makka ya nufi Madina wannan ya zamanto wannan dare daidai da ɗaya ga watan Rabiul Awwal annabi sallallahu alaihi wasallam aka umurce shi ya je madina to dama annabi sallallahu alaihi wasallam kafin shi ya je madina ya sa sahabbansa suka tafi a lokacin sannan abubakar yana zo yana cewa ya manzon Allah ko ni ma zan tafi ka jira ni kai mu gani da kai lokacin da Allah zai ba mu izini to shine har ran da Allah ta'ala ya ba sa izini a cikin daren nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gayyaci sayyidina ali ibn abi talib yake masa ya zo ya kwana a kan shimfiɗan annabi sallallahu alaihi wasallam shimfiɗan da kafuran makka suka kulla kan cewa a nan za a zo a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shimfiɗa da bargon annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar sai na ali ibn abi talib ya rufo manzo sallallahu alaihi wasallam yake ka zo ka kwana a wajena sai na ali ya san issa ya san muguntan da za a zo a yi ta cikin wannan dare kashe annabi ne za a yi kuma a ina za a kashe shi akan shimfiɗinsa a nan inda yake kwana amma da aka ce masa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kazo ku kwana a waje na sai na Ali na da talib bai ce wata wata ba bai ce ya manzon Allah dan me yasa ne ya manzon Allah yanzu wajen nan fa anan da aka ce za a zo a kashe ka fa ya manzon Allah yanzu ni na ina na kwana a wajen kenan ni za a kashe ni fa wallahi bai faɗi wannan ba wannan shine dan uwa na gaskiya malamu suka ce inna akhaka alhaqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raybu zamani sada'ak shattata fika shamlahu liyajma'ak dan uwanka na gaskiya na kwarai shine wanda zai kasance a koda yaushe yana tare da kai da dadi da ba dadi yana tare da kai ba dan uwa bane na kwarai wanda isai kana cikin dadi ka zaka gansa sai aljihunka yana motsi za ka gansa sai kana cikin walwalanka za ka gansa ran da kuma ta rufu kuma ba za ka ƙara ganinsa ba kusa da kai wannan ba ɗan uwan kirki ba ne an gane da kyau ba ƴan uwa irin na zamanin nan Allah ya rufe mana asiri ɗan uwa na ƙorai shine wanda fil basa'i wa dharra'i yana tare da kai da kana da shi da baka da shi da koma menene shi ya so ka saboda kai ɗan uwansa ne a shirye yake ya durru nafsahu li yanfa'ak ya cutar da kansa saboda kai ka ji dadi ya gommake shi ya rasa kai ka samu ya gommake shi ya dauki wahala kai ka zama kana cikin dadin ka wannan shine dan uwa na kwarai wanda in ka halalobe shi ka tarar da shi kaga akwai shi a zamanin mun nan ka rike shi da hannu bibbiyo wannan kanzun ne la yujad mithluhu an gane abin da nake nufi yace ƴan uwa a magana suna nan barkatai amma ƴan uwa a aiki qalilun ma hum nadiruna jiddan ba za ka san su ba sai in lokacin da masifa da tashin hankali ya taso lokacin da zaka ji kana da damuwa duniya ta tabarbare ta rurrufe mata ko ta ina kana da buƙatar taimako kana da buƙatar rufe asiri a lokacin da zaka san wane ne naka na gaskiya wa wane ne kuma na jebu ne na da an gane abin da nake nufi to shine sai na Ali ibn Abi Talib dan ya fassara mana wannan da aka ga masa ka zo ka kwanta yazo ya kwanta ya sa a ransa cewa shimfudan annabi ni in kwanta a cikin shimfudan annabi ai alfahari ne a gare ni ina ba nake da rabo ni Ali a kashe ni a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje kirjinsa yayi bacci an gane abin da nake nufi haka sai na Ali ibn Abi Talib ya dauki wannan a gare sa abun alfahari ne inda annabi ya kwanta ni izo in kwanta ashe kuma a nan zan yi da zan yi sa'a kashe ni a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙo ina Ali zai samu wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa a'a ya Ali ka ka kwanta ba abun da zai faru da kai ba za su taba ka ba ka kwanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita abun sa mun karanta a bayan za ku tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi sayyidina abubakar siddiq ya kwankwasa masa kofa cikin dare yace ya abubakar dauki jakanka tafiya ta yi lokaci yake ina ne yake hijira a wannan lokaci wanda ke to magana ya kare abubakar ko ban kwana ba zai yi a gidansa ba an gada da kyau sai na abubakar sadiq sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam to dama dabarar tafiya tun a baya sai na abubakar sadiq jikinsa ya nuna masa in annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita zai fito da shi to bari yayi tanadi ya dauko ya aje tagwa guda biyu ya aje su da ya tasa ɗaya ta manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya shirya ɗan abinci akwai ɗansa abdullahi ibn abubakar ya nuna masa ya yi tirenin nasa in za mu fita da manzo sallallahu alaihi wasallama muna buƙatan inda za mu tafi ɗin ka dinga bi mu da daddare kana kwana tare da mu saboda da rana kana ba mu labarai na abin da mutanen makka suke yi da daddare ka je kwana tare da mu ka ba mu abin da ya faru akwai kuma ɗan gidansa ana ce da shi a Amir ibn Quhaira na Sayyidina Abubakar Siddiq yace ko kuma wannan ka dinga mana kiwanta mana dabbobi da rana da dare kuma ka tasa mana nono ka cire mana ka kai mana mu samu mu sha abun mu an gane da kyau to haka da yayi tanadin abun sa a cikin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam da zai zo dai tafi Sayyidina Abubakar Siddiq ya cire taguwan guda biyu yake gata ka gatawa manzo sallallahu alaihi wasallam yake taka dai ka hawa kanta amma tawa kuma zan bada hayanta ba dan hau a kanta ba saboda ina so in samu cikakkiyar ladana na hijira an gane da kyau sai na abubakar su duk yayi annabi sallallahu alaihi wasallam za a baka ladanta ne za a baka wato ainihin hayanta ne ba dan so in hau a kanta ba kuma sai na abubakar su duk ba yadda zai iya ya sallama ya bisa annabi sallallahu alaihi wasallam da sai na abubakar su duk suka nufi wato wannan kogon dutse da yake ana ce da shi gharu sawr suka hau akwai yana da rami na sama suka shiga cikinta kwana uku suke nan malaman suka ce wannan kogon dunsa bai yi nisa ba daga makka yana mina tsakaninsa da makka tafiya ba ta wuce awa ɗaya ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ya shiga ciki a cikin wannan rami da da abokinsa sai na abubakar siddiq kwana uku Allah ta'ala cikin ƙuyukansa sai ya sa wato ainihin tattabara ta zo ta yi gine a wajen gizo shi ma yazo yayi wannan nasa kinin aka rufe wadan ramin ta yadda mutum idan yazo zai zai ga ga tattabara ta zo ta yi gininta ga wannan gizo yayi wannan gidansa wannan waje ai kofin waje ne ba ba zai yi ba a ce a sabo sabo haka wani yazo ya shiga ciki kafin wannan abu yazo ya faru kun gane abin da nake nufi to wannan mu'jiza ce karama ce Allah ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine abin da Imam al-Bukhari yake faɗa a cikin burdansa وما حوى الغار من خير ومن كرم وما حوى الغار من خير ومن كرم وذكر انت من بيتوشي وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل وكل طرف عن الكفار عنه عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما في الغار من ألم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم وقاية الله أغنت عن مضاعفة وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف عن عن الكفار عنه عمي عمي yake ka dubi yadda wannan kogon dutsen nan ya kunshi ya dauki wato daraja da karamci lokacin da ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar cikin sa kuma ga as-sidqu manzo sallallahu alaihi wasallam was-siddiqu fil ghari duk suna nan a cikin wannan kogon dutse mushrikan makka suna ta kai kawo suna neman su suna wannan har hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad ibn Muhammad daga hadisin sayyidina Anas bin Malik yana cewa manzo sayyidina Abubakar siddiq yake cewa da na ga mushrikan makka sun damu a kanmu sun zo dab sun tsaya a kanmu har na tsorata nake ya manzon Allah law anna ahadahum nazara ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi ya manzon Allah da ake wani su ya sunke kasa da kafansa zai dubi ko zai dubi takalmansa da ya kalle mu sayyidina Abubakar Siddiq ya tsorata tsoron ba ta kansa bane tsoron saboda idan aka gansu za a ga annabi kuma za a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hankalin sa ya tashi da za a shigo wannan kogon dutsen ma ya hana a manzo sallallahu alaihi wasallam karka shiga ya annabin Allah bari ni in shiga in duba mana da yake faruwa a ciki shi ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam shiga a cikin wannan kogon dutsen ya shiga ya supervisor nashi ya duba ba matsala ba komai annabi zai iya zama da kyau sannan ya sha manzon Allah ka zo ka shiga saboda haka tsoronsa yana dan annabi ne ba dan kansa ba ne an gane abin da nake nufi shi yasa da suka shiga ciki ma sai ya ga wani rani ta wannan mai suna shi ta kunama sai na bakar siddiq sai ya fahimci wannan ramin nan in an bar da ba toshe ta ba kada kunaman ta yi ta'addi ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shiga Allah ta'ala sai ya kaddara a bacci ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kwanta a kafadar sai na bakar siddiq sai na bakar su sai bar shi yana baccinsa sai taka wannan ramin nan da kafansa ramin kunaman kada kunaman ta fita ta harbi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci kunaman nan tana ta harban sai na bakar siddiq tana ta harban sa tana ta harban sa ta ji masa ciwo sosai sai na bakar siddiq ko motsi baya yi saboda yana ganin idan ya motsa manzo sallallahu alaihi wasallam zai farka daga baccinsa sai da abun dafin ya ishe shi gumin nan yana guminsa ne ya zuba a kan annabi sallallahu alaihi ya farka annabi ya tarar da ke ce ya abubakar ne yake faruwa ya ce manzon Allah ga abun da yake faruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mamaki ya daga kafansa ya yi masa addu'a ya shafe shi sai na abubakar sun ya samu lafiya to shine da yake ba wa manzon sallallahu alaihi wasallama ya annabin Allah da a ce wani su ya kalli wannan waje da zai kalle mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi ma zannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma la tahzan inna Allaha ma'ana me kike tsammani da mutane biyu Allah shine na ukun su ya abakar kada ka korata Allah yana tare da mu lokaci ya tafi mana ɗan uwa mu bar manzo sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar Siddiq su ci gaba da cikin hutun su a cikin wannan kogon dutse Allah ta'ala ya kara musu nasara da karamci Allah ta'ala ya ba mu albarkar su duniya da lahira gobe insha Allah za mu ci gaba da inda muka tsaya Allah ya taimaka mana abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya shafe mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha rabbana anta khairu man zakkaha anta waliyyu mawlaha Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa alsinatana min al-kadhib شيخنا قولي ده ليوم انك يمنع الدول لا اختم لنا البارك علم اختم لنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين الفاتح